قال مالك
قال مالك مالك يجي أبو أنا سمعت أنا بما أبي أم سليم يجي وما تسمع أم سليم وهي أم أنا تجي أم أنا إن هذا الرجل lallai wannan mutum yani annabi sallallahu alaihi wa sallam maliku baban anas shine ke cewa wannan mutumin fa yana zuba annabi alaihi salatu wasallam ya harimul khamra na ji labari yana haramta giya shi kuma ya zama intoxicant ko da shi ya saba ya zama addicted da kayan mali to wannan abun fadda laka ji janyo sai sai tafiya ita ba ta a ta shama an ji ji ta ba halaka yi mutu ko naka yi mutu ta dan a ce kun fashi aka san dogawa ya dawo iyaye da tun shi kawai abin da yara yi ga mutunci shine wato a hana jangiya shi ba zai iya ba to faja'a abu darha to kaga wannan lokacin cewa yanzu abu darha kaga ba ya san ta kaba ba domin wanda zai zo neman na ta ba ba mutunci wani kuma ita ba bace magana ta kaba ba me bi wata kila a lokacin ba dokan da ayi ta kaba ko domin shi bai sani ba ita ta sani yawa dan wani zai hararo shi to ina magana ta kaba ko kuma wani ya ce a ta dauka amma ai ba nan take zo ba amma ba un din da aka sa sai ya nuna ba shi ba waye tunda ba mu ta ake ba ta aka yi wajaha ba yawa fa kadaba ummu sulaim sai zo ne mu ummu sulaim da aure fa kallama hadi zalika yayi mata maganar haka fa qala ya aba dalha sai ta ce kai abu dalha ma mithluka yuradu ba irin ka ma dace da jinnin ba idan mutum ba irin ka ne zai ce yana san mutum wata da cewa ta ba ba irin ku bane walakin naka murhun kafir sai dai kai kafiri ne kawai wa ana mar'atun muslima ni ko musulma ne la yasluhu li an atazawwaja bi dace da ni na aure ka ba alhali ina musulma fakala sai abu dan haifi ma za ka dahara wala nan ba shi ne ba da ba wani kawai abin duniya ta ke ba shi ne ma manufar ba ƙalar sai ta ce ma dahari domin manufar dawa kala ce ce azafra wal bayda dala da talib ba kawai zinare da azurfa kike so kala ce ta ce fa inni la uridu safra wala bayda kudubai yanayin yakin larabci ba ta ce fa inni la uhibbu safra wala bayda ba dole dan ka nuna wa ba wanda baya san kuɗi amma ba shi ne manufar ta bane in ka ba da tana su shi za ke gaya mata duk wanda zai ce kana son ta da aure ka ce ba za ka ba ta kuɗi ba saboda kai ba za ka aure mai zan kuɗi ba to matsolo ne wannan ba ka'ida ba ba ka'ida saboda ba wanda baya son kuɗi wannan ka'ida ce idan kai niyya ba ta kawai ka ajiye akan tabarma ko ko ko ko akan zalumar da aka kawo ba in ka yi ya bada ba ta ke dage ba amma ba zancen ba wanda baya son kuɗi illa a gurin mace shine ta bibi da duniya a kan lahira amma ta duniya duk mace da ka sani tana da typical example lokacin da a yakin Khaibar aka samu dukiya mai yawa ba ta annaba ne da Rasul Islam bai faru duk suka haɗe kai suka ce ya canza mun kai dai an je mun sarka da awarwaro da kaza da kaza Allah ya saukar da aya ya kare annaba ne da hadu salam ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umti'ukunna wa utarihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirata fa inna Allah a'da lil muhsinati minkunna ajran 'azima nan da za ka ba su zaki ya ku matan annabi ya kai wannan annabi ga yawo matan matanka idan sun kasance suna son duniya suna son rayuwar duniya da kuma kawar duniya kawar da ban kayi da abubuwa da ke da gari to ka ce su zo ka ba su duniyar amma za ka tafi ko wace za a ba ta ba kayan aiki ke zo ba kuɗi ke zo duk za a ba ki amma ba za ki tafi ba wa kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah amma Allah da manzo kike so da gidan lahira kuwa wa inna la a'adda lil muhsinati min kulli ajrin azim to Allah ya tana dawwa masu kyautatawa daga cikin ku lada babba sai fara daga Aisha tunda yake ce amarya kuma kowace kaga za ta bi su nan ta yi ɗaki da yi kyau saboda haka ya fara da ɗakin Aisha yana shiga ya ce shiga abin da Allah ya yi Allah ya ce in gaya muku kun kira san Allah da manzansa da ranar lahira to ki zo ki da Allah da manzansa da ranar lahira idan ku duniya yake to ki zo a baki amma ba za ki tafi gidan Allah ne yake in baki za ki tafi haba ya Rasulullah akan wannan sai ka bani zaki kai ba ka san me zan zaba Allah da manzansa da ranar lahira kuma ga duniya kai ba ka san me zan zaba yace to Allah ne yake in baku za ki tafi ka san me zan zaba sai da ya saboda haka sai kuɗi yake faɗa ke ce biyu ya same ta yake to ga abin da Allah ya ce amma ba ga abin da Aisha ta zaba ta zaba Allah da manzonta da ranar lahira ko wace yin tafiya ya za a yi ba wannan sai an nemi zaɓin duk gaba ɗaya karaɗe su kawai saboda haka wannan shi ne ba da suka ce yana nuna ma cewa san duniya a gurin kowace mace kowace irin mace wallahi akwai shi in kaga dai ba ju tarbiyyar da aka bata ji dai ba lafaf amma tana so ai da ba da gangan ka je hira ka yi awa ɗaya ta zauro ya ci ji gaba ta ka ɗauko kuɗi garga ka wai ungu tana wallahi tana so muna muka ba za ta karɓa ba ne kai kuma marwaci ne kawai to shi ne problem ga shi tana zo amma kai rowa ka ta hana ka bayar ita in kana zo ka bayar ka sa a yi bulon in ka sa a yi bulon ka ajiye a ta ko akan da duba ko akan kujerar da aka kawo ma ka rufe ka ce ga wani sako wani ga sai kin je kin ki karanta ba sai kin je gida yau ta gane wannan salon wace gari sai ka tace wannan salon wannan shine salon da za a yi amma wallahi wasu dauka suka wai dan shi yana da neman mai addini sai kuma ya zama mai halin da ne haba ana gaba ta mata a wannan karatu ba karatu kai ka karanta wa kanka Allah ba wani malami da ya karanta ma wannan kai ka karanta wa kanka kiza idan in kuka je tadi da wanda ya san wannan abubuwan ma Allah ya gane ka Allah domin jubilatul qulubi ala hubbi man ahsana ilayha ko an gina zuciya akan wanda ko ana son ka ka zama mai kyauta da hadu da habu ku rika kyauta annabi ya ce sai a so ko kuma ta hadu fa innal wahadiyata takhillu saqima kyauta tana jiri duk da hadisin da inganta ba amma kalmar sai kyau ba wai ta hadu da abu waje ya inganta a ku riga yin kyauta domin rowa am kyauta tana jiri yaki da gillu da talaka da mulki wannan yana jirwa wannan magana aka ce za ga wani a da buwani bin umayya ya tsana annabi alaihi salatu wasalam amma da yazo da annabi ya shi garke guda sanda dai aka ba shi aka tsara ma wata sanda aka tsara ma da ya gaba ya dawo yace sai ake shiga musulunci nan ana gaya masa ya tafi yana zuwa mutan garin su ga ya dawo da garke kuma ya haka sai ta ji duk min indi khairin nas ji duk min indi man la yasal baqara yodi ala man la yasal baqara yace na zo muku da gurin wanda yafi kowa da yake bayan da ya fi kowa tsanasa yace na zo da gurin wanda baya tsoron talauci saboda jori ya ce wannan abubuwan kici yawa to shi ne da saboda haka wannan tsari in dai koyarwa da ta annabi alaihi salatu wasalam to ya kamata mu bi wannan tsara da yawa akwai wata lakta da suke wai ba da wata da aka irin wani abubuwa wata ce wai ana gaya wa maza su ba su da kyauta su kuma da muka taba ta kan matsalar roƙo sai suke to su kuma maza ana gaya musu muka ce wallahi muna faɗa ana faɗa saboda haka in dai mutum halin zane kawai zai yi amma ana faɗa ke dai kake zama mai kuɗi shi kuma kai zama maro shi kenan kawai sannan za ka yi kyauta kar ka yi ɗagi kar ka tsoma dage ba in mutum ya dage sai ya dauko Allah zai ka dauko kai wato kana da naira goma nuna mata biyar biyar ne a biyar din zaka iya ba da wani sai ka zauna lafiya yawa to shi ne yake cewa ita um musulmi sai sai yake cewa as-safra wal bayda buri shi ne wato zinare da azurfa shine kudin naira kala ta ce fa ni la uridu safra wala bayza ta ce ba su nake da bata ba Allah ba su nake da bata ba kaga wata ce la uhibbu safra wala bayza ba a ba su nake da ba uridu minka islam abin da nake bukata a gurin ka kawai shine musulunci ina so ka musulunta ne fa in tuslim fa za ka mahari kana musulunta shine ba ta laifi na ba na bukata komai na ka wala asaluka ghaira ba na bukata komai na ka kala sai ce fa man din bidali to gurin wa za ni zan nemi wannan abin da yake ba shine fa man din gurin wazan da fata akan wannan abin da yake faɗa wazan da fata kala sai kace laka bi zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wannan abin da na gaya ma wanda zaka da fata shine annabi alaihi salatu wasallam banda laka abu dalha sai abu dalha ya tafi yuridu nabiy sallallahu alaihi wasallam ya nufata annabi alaihi salatu wasallam wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi ashabi a lokacin annabi alaihi salatu wasallam yana zaune cikin sahabbansa me ya faru falan ma ra'ahu qala yayin da ya ganshi sai ce ja kuma Abu Dalha annabi na gano shi ce ga Abu Dalha da ya dawo zarratul islami baina ainihi hatta musulunci na walƙawa a tsakankanin gidanan shine zarra inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athar al-wudu yoji saboda haka ghurratul islam baina ainihi fa akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima qalat ya zo yi ɗibe labari ya gaya a gaba da ta salawa abin da ummu sulaimin ta ce bima qalat ummu sulaimin fa tazawwaja ala zalik sai ya aure ta akan wannan sharadin cewa ne musulunta ta yi da jini sulaimin kana sabi sabi al-bunani al-bunani babban ɗalibin anas dan malik ne wa huwa al-bunani adur wa al-qissa shine sabit al-bunani ɗaya daga cikin wanda suke ruwayar kisar an anas daga anas yana cewa ba ma balagana anna mahara ba mu taɓa samun labarin cewa akwai wani sadaki da kana azama minu da yafi wannan girma ba me yasa anna harabiyat islam mahara domin ta yadda cewa musulunci ya zama sadakin da akwai wani sadaki da zai kai wannan mun ga yadda aka yi sadakin ma da mota da kuɗi da kayan lefe cikin motar amma wurin ya mutu kuma ma ba a jin sa kwata-kwata ko ba haka bane amma wannan duba ku ga har yanzu ga yake kana dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da wani abu amma ga rashi labari yake bayarwa albarka shi za a aure a wanda ake so albarka za a zuwa wuri ina kallo satin da ya wuce na je aski wasu matasa sun ba ni sha'awa tattauna da na jami'a zai yi aure shi angon ya shiga gurin aski yana taba kan zafi wasu tsakwatawa ne da kuma ɗaya mai mara aski jima abokin da ne ba kan ana ta yi rana cewa ai ba a yi ai dan mai sa kai ɗaya yana rubun zani kai wallahi dinan nan an ce ai an ce kar ai an ce ai haƙi sai shi mai aski yake cewa ai ai duk wannan abubuwan ga shi nan ba ka gani yanzu mu da muka kowa bida aure auren ɗan karkarawa ya kuma kowa mutuwa na zaune abin ya bani sha'awa yake ba ka gani auren ya fi na kowa mutuwa shi ne dai wanda kwace yake kwarai ko wallah yake wallahi lokacin da yake an taba aure wani ɗan gidan bafara ya aure wata ne yake bida da suke musamman ni amma da aka rinka bayarwa yake je suna je da wani abu wata aka bayar musamman ni duk wanda yake idan za a bari yace mu wannan bidiyar wallahi ba mu santa ba yace duk kanawa ne suke zuwa su kai mutane yace mu gurin mutum ina ma za ka kai gida yace to ji za ku kan kauye ma kanawan suke kallon mu a nan yace kuma mun gode a haka yanzu ba san fada yace mun gode auren mu lafiya lau yake zo ne sai shi ɗaya baka nan mai hanci da yake cewa yace ka duba ka gani a nan sai shi mai angon ka yake dubu ɗari biyu aka ce ko mun gurin ba ma ka ce mai gidan ba da dubu ɗari biyu haka yake wai gurin da za a kama wai tuhon da ya sauya la haula wala quwwata me a hali ne ko eh dan talakawa ne Allah ya zauki to wayannan abubuwan ko su ne to ji da yake bada labarin wani a gurin yake abokin yadda an haɗa ku yadda wata rajin ga biki ya zo kuma ya samu matsala ko sai yake wallahi wani dubu ɗari biyar aka haɗa ba za a yi jira za a yi waye ana gobe abin kawai abokin na zai gudu da kuɗin gaba ɗaya aka nemi shi aka rasa aka yi ta zagi wani a zalimi ya tattara kuɗin wani ya gudu wallahi bai dawo sai da aka gama biki haka akura aka yi kare maka albi sai da aka gama biki ya dawo bayan kwana hudu biyar yana zuwa an gama gwada a neme shi yana zuwa kawai ya zo da kuɗin ya ji to wani wannan kuɗin na da na gudu da su ga ce yanzu za ka yi jari ka yi jari ya ce aikin banza za a yi ma da jiya abin da ya gyara ya ce abokin su shi ne a cikin dubu ɗari biyar da wani abu ya kawo masa yi yanzu za ka yi jari ka yi jari ya ce ba ka da sana'a yanzu za a yi ma kuɗi na da dubu ɗari biyar na ba karami ba kuwa duk zakin da aka yi ba zai hausu ba dan Allah ba ta kare bane irin yadda mutane ne zai hausu ba walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra ajalahum ko to la qudiya ilayhi ajaluhum saboda haka wannan shine kaida to to bara mu ji sai ma ne yace to um fatazawwajaha sai aure ta wa kanat imra'atu imra'atan malihatal ainain wane mutum dama ma da yanzu ce shi an san malik matashi ne whatsapp wato ya iya ba da description sai ke so ya gaya ba ba kar ka ɗauka wai tsaba a hadda ne ya janyo shi ne dalilin da ya sa ya bayar da tsaba a hadda ne ya janyo haka kasa biya kuɗi ba daga wai ba da ne daga whatsapp sai ce bara ya gaya ma wace ce um musulmi sai ce ma mali hadda al'ainai mace ce mai kyawun idanu mun kaga idan ta za ka san cewa kyakkyawan mace ce domin mace wanda za ka kowace ta kunji ba kamar ta sa idan ta kamar kamar in ka ganci kamar ta sa kai shi ya hasu zaro a cikin da akwai kuma ba wai wato manya manyan idanu mare ne ne wasu kuma ka ce a su zaro sun giri bakin ciki baki wuliki kaga yin baki baki wulin ne ai zai kara mata kyau da farashi ko da ba fara bace in je wakin baki wulin ne ai kaga zai fito da ita sai yake cewa to ka gane ba kaga irin matan ma da ba a zuwa sallah za a ci zai ta zama in da yara zabi saboda haka sai yace ga yanayin ummu sulaimi fa kanat ma'ahu hatta wulida lahu bunay ta kasance tare da shi har sai da aka haiba masa da ta kasance da Abu Talha bayan auren sai da wato aka haifa masa da ta haifa masa da wa kana yuhibbu Abu Talha hubban shadida dama ma da yake ce har ayan psychology sai ce idan dai mutum ya aure mace yana mutuwar sanda in dai yana kaunar da sosai don ya aure ɗan da musamman na bayi to shi ma za ka yana sanda ko wannan soyayyar tana tana tana tawowa tana tarasbari kamar yadda kai ma haka ne za ka mutu za ya ta rika kuru din ka ba nan da ko to za ka zo ya ta rika kai kullun ka taka mana da kaga mun ba ku ji ne kira ka taka yi ke ka ka taka mun wai yanzu san ake zuwa ga ba ka taka yi to shi ne yake cewa wa kana yuhibbu abu dala hubban shadida wa maridan sabi ana nan yana son wannan dan na da wannan biyar kan ya fara rashin lafiya maridan shadida soyayya wadda take mai tsanani wa tawada abu dalha li marabi tawada an da uba kun kula da kyau kalma in ka zo a hadisi ya ga take tawada ba ya kankan da kai ba a sai rauni da uba sai rauni li marabi saboda rashin lafiyar yara haka ne duk ne da ka tambaye in dan kawai da lafiya kai ba ba ka da lafiya wannan dabi'a ya ziyya ni bace shi ma na mutum za ka yi zo da ya zo gida ba ya fita wallahi haka yana da kan yara idan ko ya dawo zai tambaya ya jikin wani ya musamman jiya bace bace ba in ya dawo yana zuwa yana jin zai rika yi waya in ya dawo ba yana zuwa shi yake zai fara gani wannan haka Allah ko mutum zargi ya da iyaye da wannan dabi'a to da waza Abu Talha bi maradi sai Abu Talha yayi rauni saboda rage lafiya ya zanto in ka ganshi shi ma rashin lafiyar shi ma yake auta ba ba lahu ya rashin lafiya duk dai kalma da yi da ba auta da ba ba lahu yayi dan rauni saboda rashin lafiyar sa fa kana abu dala ya kuma salatul gadati ya tawabba abu dala ya kasance yana tashi sallar asuba shine salatin da rayi ba sallar safiya ba sallar asuba yayi alwala wa ya tin nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli ma'ahu ya tafi gura da ba alaihi zatu wasallam ya salla da annabi alaihi zatu wasallam wa yakunu ma'ahu ila qaribin min nisfin nahar kuma yakan zauna a masallacin annabi alaihi zatu wasallam har sai ya kai lokacin da za a yi salatin shuru rana ta daga sai yayi wala a masallaci da rana ta dan daga ta fito lokacin hanzi lokacin kwanciyar kananan raƙuma a fili wakatul misal kenan sai fito ya komo gida lokacin walaha wadda hawa laili za ta to lokacin sai ta je dawo gida to wa yajiu bi kai wa yaqilu wa yaqul sai da gida ya kai lula ya ci abinci a ke yau ya ce bai lula tsakanin azahar ko kafin azahar kafin azahar mu ne yanzu sai mu ce da daga azahar ya kwanta ya ce bai lula ya ce a ilu ko bai zan ce da la ya ce ku rika yin kai lula da wuce nan baya kai lula shi ne ilu bai zan ce da la ya ce wace ilu tsale ilu ilan kai lula da bai kala shi ne masar kalma shi ba ala shi za a zuwa a larabci a larabci ce ba mana kala kala lahu ba kari ka ba ki ko wanda yake nufi kala kala ta kai lula duk wanda yake Allah ya kai lula to ya ka wannan bai gane bai kai ka go da ku ji da a yana nufin na kai lula kalan ta kai lula ba kuma duk iri ne ya ake ce musu ba a turanci injiniya za ga kalmomi gaba ɗaya ya ba ma da daban-daban kamar da yadda ake biya mu za ka yi kuɗi ɗaya ne amma kuma ba a nufi daban daban to sau da aka sai ce to wa ya tun nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul ma'ahu mun biya fa idza salla zuhra idan ya salla azhar to anan za ku fahimci wani abu ya salla azhar ta hayya sai ya kinsa wa zahaba sai ya tafi a ke da yake da jami'in wanda yana nuna cewa a ke yana yin kallar a za a san angon akwai wani masallacin da ba daga nan sai kin da kuma ya koma gurin annabi alaihi salatu wassalam falan yaji ila salati al-atama falan yaji baya dawowa har zuwa sallar sallar asuba a sallar isha shine salati al-atama har sai ya kai sallar isha banda laga abu dalha a kiyatan ila nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana abu dalha ya tafi bayan azhar shine aqiya bayan azhar zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam wa fi riwayatin ila al-masjid a wata riwaya aka ce ku zuwa masallaci wa ma tasabi bayan ya fita yaro bai da lafiya jima ba jima da fitar da tunda ba waya sai yaro ya mutu la hawla wala quwwata illa billah fagaran ummu sulaimi ummu sulaimi ta samu mutan gida tace da su la yana ayanna la yana ayanna ila abi talha da ahadun ibnahu kada wani daga cikin ku ya sanar da abu talha cewa dan ya mutu ban ban sa kowa ba ubani ni zan ga ba kada wanda ya ga ba ya ce abu talha ya ba kada bara mu ji me hikimar ta hatta aqula ana alladhi al'ahu lahu hatta na kasance ni zan sanar da shi cewa ya mutu wato bahayya ta sabiya ta kinsa yaro a gana su da suka zuwa makaranta domin a nan ne za ta koyi yadda ake wankan gawa mai sabani ya rika zuwa to ta kinsa shi menene kuma a gaba bayan ta kinsa shi fatajjat alayhi sai ta lullube shi ta samu abin da ba wani shi ne gurgushi ko bayan an haɗa mutum kuma a ɗaurin ya biya a lullube tajjat lullubewa ga aya na Qur'ani والدعاء والليل إذا سجى Allah ya rantsuwa da wala'a lokacin wala'a da dare lokacin da yake nufi yawa idan ta jake fatajjat sai ta alayhi sai ta lullubi wa wada atu fi janibil bayt ta samu ta gefen daki ta koyi karfe jani Allah ta kuwa waje abu dala min inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu dala ana haka sai ga ya dawo da qur'an annabi alaihi salatu wasallam hatta da kala alaiha yana zuwa ya shigo gurin ta wa ma'ahu nasu min ahlil masjid wasu sun biyo shi daga cikin mutanen masallaci yana hali daga almajiransa ko abokansa fakali sai yake kai bai bini yana jigowa da yi sallama yake to ya magana tsada ya cikin nasa shi da abin da iyaye suke kowa yanzu فقالت يا أبا طلحة إذا يا أبو طلحة ما كان منذ أشعر منذ اشتكى أسأل منه الساعة ما كان منذ اشتكى wato kamar yanzu ya fi samun nutsuwa fiye da lokacin da ka bai ka duba da Allah ka duba da kalma ai yanzu ya fi samun nutsuwa fiye da lokacin da ka bai kaga wannan ayyukan ta wajen gida haka cewa ba da ya fi yana ta abin yana ta tari yana ta kaza da za ka ai yanzu ya samu nutsuwa amma da zai zo yana zuwa a cikin ai ya kamata da ba zo ko ba ta ce ba komai ba kai ka san ciwon ya kuna da to wa arju an yakuna qadis saraha wata ziyada kuma wata ruwaya cewa kai ai ina fatan ya ma huta ne kawai ai ya samu hutu yanzu ka duba kalmar ai ina zaton ya samu hutu ba ta tubi a jari da ta koma abin su da dare ta ajiye ba fa qaraba tu ilayhi ta kawo musu tunda ya shigo ya zo da abokai fa ta ashe kowa ya je nan wa kharaja al qawm duk wanda suka rako shi tunda za ba rako shi suka yi ta abinci ba wanda yake waya ci zama dai guri sai suka dace kowa ya fice da biyar me ya faru kala sai yace a wajen ziyara ba za ba ila jiraji ba ko za a rasa tun da yaro ya samu barci ya samu hutu haka me za ka yi kawai zai tafi kan kimfadar da jiwa ya ji za ya kashe gina ya tsora kansa a kan kudu sun makamat baiwa Allah ta miƙe ba ta ɗaya ba ta fafe da jirari an yi wanka kenan ta yi wanka ta jaɓa ado ta sa jirari وتسلعت له احسن ما كانت تصنع قبل ذلك sai mata ado irin wanda wato wato ba ta kasance tana yi irin sa ba kafin wannan lokaci kaga shine abin da muke faɗa ake ba gurin da inda drama za ku yi abubuwan da ake zuwa ba ta su koya ba ga shi nan kawai ali ba umar ali ba wuye amma ga shi nan ummu sulaimi wata yadda drama ce ta koya mata yadda ake wankan dare addinin musulunci tun ya koyar cewa mace za ta yi wanka da dare mace za ta kauda karanta da take cikin ta za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kaza duk musulunci ya koyar da wannan saboda haka sun maja'at sannan ta zo hatta da kanat ma'awul jirash ta shiga jinkunan da yake ita ba ta kwanta fa ma huwa illa an wajada rihati bai jima ba shi ne ba ma huwa illa waje da ri hadiri har sai da wannan kanshin kiraren ya tsawo hankalin sa domin kirare yana ɗaya daga cikin abin da ke tare sha'awa ya kamata shi sa mutum ya hada wa mata tawa in za su fito sai wanda za su iya shi domin yana motsa sha'awa irin kiraren gawa ne da bahaushe yake faɗa amma kirare wanda yake kirare mai daɗi to yana motsa sha'awa kisa ka hana mata tawa muna mai mai wannan kalma idan mace ta sa ta fita ta sani cewa annabi ya tsine wanda ta fita malaiku sun tsine mata kuma Allah ya hana to wace dai ta sa wanda za ta ji a cikin ta in a gidan da ne ko duk ayyin sa za ta bi ta abin da yawa an kawo mata turare na maza ne ba ta so ta rabu da shi ta sa a gida ta sa a gida ya hada me ya faru kana minhu ma yakunu min ar-rajul ila ali yana jin wannan kancin sai motsa mun yawa irin abin da yake faruwa tsakanin mata da miji biyu ba tsaro tsakanin falan ma kana akhiran layli yayin da yana bacin ma yana ja yayin da karshen dare yayi kalin zai ta ya ba dalha kun ji ko kaga yanzu an samu saduwar aure da ta bari yayi bacci ya ta tafi kace ya ga Abu Dalha ara'aita law anna qauman aru qauman ariyatan ila ariyatan law ba da labari me kake gani idan da mutane za su yi wa aru aran mujirbi ko man jagara a makota ko su aro wani kwaro a makota ko wani abu a makota idan suka yi aro fa ta'aluhum biya sai masu kayan suka ce mun zo karban kayan mu akana law mu an yamna'uhu shin ya kamata su wanda suka yi aron nan sahara tambaye da taimar gida ya kamata wanda aka yi aron kaya a gurin su sahara kayan fa qala la abu dala yake ina aba ina fa inna allah azza wa jalla kana araka ibnaka aliyaka tana yana ba da wannan abin da zai so Allah bai girma da da buwa ya yi ba ya baka aranta hasbunallahu wa ni'mal wakeel ثم قبضه إليه كما يا كربا أبو ga wanda daga bayan can ba to shi ne zai to Allah ya baka aran ya karbe kayansa ba ta shi ka nemi lada a gurin Allah wa sir sannan ka yaƙuri ka nemi lada a gurin Allah ka kuma yaƙuri faga biba nan da nan sai fushi ya kawo shi sai abin ya motsa saboda dama dole ne ji wani abu gaskiya sai buji sun makala yake tarattini hatta idza waqa'ati bima waqa'ati bihi kika kyale na hadde da afkawa abin da na afka abin da zai ke buri na Allah ne abin da zan yi na aidi na aida ilayya buni na aidi bu ilayya buni kika sanar da ni ki Allah ayi sanarwa kika sanar da ni mutuwa tsara fatarja kuma nan da kuma hankalin zai dawo sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayi wannan addu'a wa hamidallah ya ce alhamdulillah Allah su gode ma falamma asbaha iktatala da yawa yake ni kaga da janabar ba a cikin sa alfijir na kullu a jeje wanka wannan shi yake nuna a cikin ya da ta mutum ya kwanta da janabar ke ko illa ya ba an jebe ya yi alwala da ake kiranta kafan fara kafan fara ji ga kafan fara ai baya duka shine alwala jama'a ba ta zalla yawa yin ƙarfin yin ke je mata kawon ba to sun magana ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai tafi yin sammako zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam abin da ya saba na sammako sai tafi fa salla ma'ahu shi ma yana zuwa bi tara liman ba ya a sai bari zai sallah yayin sallah tare da liman ba akbarahu sai ba ki labari فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi da jin wannan shi kuma ne barakallahu lakuma fi gadi ne ne da shi kuma Allah ya muku albarka fi gadi al-ghadir yana da ma'ana biyu gajan illa ra'atuhu kana ko qaddara ilaha lamin al-ghadir ko al-ghadir ne shi ne wanda suke ragowa suka rage ko kuma bi ma'anar mazi shi ne abin da ya shuɗe Allah ya muku albarka a wannan kaga ana nufin na biyu Allah ya muku albarka a daren ku da ya wuce ba a ragowa daren ku daren na ku da ya wuce wanda aka yi ne aka sadu ya zo yana faɗa shi zo yi annabi ya bashi goyon baya ya ce ta yi ne yana zuwa annabi ya ce Allah ya muku albarka a wannan ragowar daren daren ku da ya jure Allah ya sa muku albarka a cikin sa to me baro ai kuwa fa saqalat min zalika alhamdi wannan saduwar da aka yi sai ya sa Allah madaukakin sarki ya sa ta yi nauyi balamma asqala da'watu kuma ko saboda aka jira to an samu juna biyu daga wannan sai juna biyu ya samu kana um musulmin tusafiru ma annabi sallallahu alaihi wasallam um musulmin ta kasance tana yin tafiya tare da annabi alaihi wasallam duk wanda ya karanta kissar ta mun biya a masallacin mai unguwa saboda haka za ku ga tana fita tana cikin ba tallafawa a kan yin yayi tana tallafawa to sai ce takhruju ila kharaja duk lokacin da annabi zai fita yaki tana fita domin tana cikin notice masu ba da magani da tsaye da jini ya gudu da ba da abinci da ba da ruwa musulai jaruma ce ta gaske ta ba da gudunmawa a yakin kuhudu wa yadkhulu wa tadkhulu ma'ahu idza dakala da din da annabi zai shiga to tana shiga tare da shi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake to kaza ila waladat ba'duni bi sabili da ta haife ku kamun ya jariri ku kamun shi kale yake fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi safari annabi ya kasance cikin wata tafiya wani ya ma'abu tana tare da da juna biyun ta amma da annabi zai gudu sai da gudu wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safari annabi ya kasance idan ya dawo madina daga tafiya la ya turuku ha turuku turukan baya kutowa da dare annabi ba ya ji guyuwa gidansa da dare ba ya yi sai ya tara ya ce aje a gaya musu ya dawo saboda ka ga wanda bata kinsa ba ta kinsa domin ba daɗi ka da gidan ka ga matar ka a shaka akbara don Allah wallahi in kana karatun addini ingantaccen karatu waye ya zaka zama wannan abubuwan ba su har yanzu waya da aka yi waya yanzu a zamani kaga ka dole da suna za ka yi mata na cikin tasu wani ba zai goyi boko ji ba boko ba ba boko ba addinin mu ne koyar da mu wasu ne suke gida kuma da kawo na taso eh mun tawo yanzu kaga ka kaduna an san alal akalli ai awa biyu in ka samu direba mai ke ka mugun gudu ka zuna ba za ba saboda haka awa biyu amma a tafi awa biyu da rabi zuwa uku in za a gari a hankali misali to saboda haka kaga kafin ka zo ko ma ni babban kifi ya ta kinsa kaga ta kinsa shi za wani malami da yake ce yake cewa da yawa fa mazan mu yanzu duka janyo aka ake ɗauka ma duk addinin mu bai waye ba wani ba baya wata da waya kwata kwata ba ruwan da ita baya waya wata ran wani malamin da yake yana karatu kawai da yake da irin wannan gabar kawai da yake kowa ya wata da tek kawai zai da karatu yake kowa ya wata tek kowa ya yi bayan ya yi lau da psychology ne to zai malamin addini ne ko ne fasaha sai yake to bayan nan zai yake kowa ji wata bayan ya ɗan yi minti biyar goma kawai sai kowa ji wata yana duba ne ke na farko ce kai ne aka rubuta na sai ya ce tsakanin ku da Allah sai na farko yake kana duba ne su ce yau kuma na biyun ba shi kuma ke ba ta ba da wani statement shi ma irinsa ko ikon Allah take komai shaukun ko ita dai munafiki Allah ya kama ka tura ya tashi tura wai wata ya turo wata saboda babu wannan ɗabi'ar wani ɗauka suke wai addinin mu ne ta kwacin kunu wani ɗauka ya addini ne da aka shan kunu taron sai da Allah wani ɗauka ya wai ya zama horo a gidan zuwa addini wani addinin adabu zibab ka je karanta adabu zibab ka ji ana karanta ma abu kamar ba addini kake biya ba adabu zifaf to addinin musulunci ba haka yake ba addinin musulunci yalwataccen addini saboda haka yana da yalwa yawwa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu to sai yace um me ya faru a daidai wannan lokacin fa da naumin al-madina suka kusanto madina sun zo dab da madina fa daraba al-makhab kawai jina guda ta kama ummu sulaimi ko wa jaa al maqadu eh wa hadabat alaiha abu dalha abu dalha sai sai ya tsare daga tun da lebu ya fara motsa yanzu ka ga ba magana da biya sai sai a gurin wanda laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annaba ne da su ran bayan sun huta sai su gaba da tafiya فقال أبو لنا يا أبو لنا يا ربي يا أبنجي إنك لتعلم أنه يعجبني ya ubangiji ka san cewa ni dai yana kayatar da ni ana khuru jama'a rasulika in fita tare da annabi kan na san haka idza kharaja din lokacin da zai fita wa adkhul ma'ahu idza dakala kuma in shiga duk inda zai shiga in shiga tare da shi wa qad yabattu bima tara ya ubangiji ka ga dai abin da ya tsare ni yana ba ubangiji hanzari cewa ba da gangan ibn annabi alaihi salatu wasalam kala sai ta taqulu muslimin ita ba muslimin ce ta ce ya ba dalha tana jin me yake faɗa sai ya kai Abu Dala ma ajidul ladhi kuntu ajidu abin da na kasance ina jin kamar radadi da zafi yanzu ba na ji ban talaka take tare da jinjin kawai yanzu tafi sai ta tsoro ta tafi kawai kale yake wa daraba al makaduri na kadi suna zuwa yau da madina su ba sai na kuda ta dawo domin ka san tirolin ai yana kara motota yi za a je jinjin tirolin wannan tafiyar da dai zai ta sa na kuda ta kuma matsowa idan mace tana motsa jiki za ga rage kwanakin haihuwa ne fa wala da gulama kawai sai ta yi wani jariri wa qalat li ibn anas bayan ta haihu tace wannan ta anas dan gidan wannan malikun da ya mutu ya anas ya kai anas la ya da mu kai ga wannan yaron ka jire kar ka wanke shi komai kai ya sha komai kar ya ci kar ya sha a to yaro dan bana bakwai da ba ka ba shi ajiya kace kare shi kare da ai ko an gaba yace hatta ta gudubi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kar ka bari su komai kai ya komai har sai an wayi gari an kai shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ba ta ma'ahu bi tamratin ta dego su da dine ta ba anas tace ka kai shi da wannan dabila kale yake fa ba ta yanki shi ko yaro ya kwana yana ce ba kuka saboda yunwa shi kuma ya tsaya yana gaji da Allah ba abin da zaka yi bai ci komai ba wa bitu mujni'an alayhi tace ana da yake na kwana ina kulawa da shi ukali huwa ta asbab ina ta bibiyar sa har sai da nawayi gari fa ga dauki ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ji sai nawayi gari sai san muku da gura annabi alaihi wasallam wa alaihi gulda na je tar da shi akwai wani mayafi a cikin sa wa huwa yatimu iblan yana wa dabbobi rakuma yana musu alama irin alama da suke musu na jikin fata au ganaman ko wata timakai shakkar rawi kenan yace kadim kadimtu alaihi sai na gabatar zuwa gurin bagada fadan ma nazara ilaihi ana ce ce annabi da kallon wannan jaririn kala li ana sai ce wa anas a wala da bintu min an ummu min an sai dayu domin ana riya wa wannan sunan bai manta da wannan addu'a da ya mutu ba ummu milhan ko dai a ce ummu milhan ko za an yi sabani da yawa akan sunayen ta ko a ce rumaita bisa'il musallata ta abu rumaita rumaitatu ko a ce rumaisa'u bisat ko a ce rumaisa'u amma wanda ya fi shahara shi ne rumaita in ka duba ga ibn hajar zai gaya ma wayan abubuwan kuma mai mamu da abi kai asiru alamin nubala rumaita din bai tsari a ga na ga ba ummu bilhan ummu sulaimi ko wannan alƙunya guda biyu to rumaita da sadin rumaita da zabul musallata rumaita rumaita'u da sadin jima shine sunan da aka yi sabani akai wanda yafi inganci shine rumaita suna ne mai kyau kuma baya duba ummu sulaimi ba alaikwa to sai ce um ummu milhan dai dayu kala na me ce kwarai kuwa kala dai ce ruwai daga africa lak dan ba hankali bara an gama in gama kala yake wai ce fa an gama fi yadi zai mi ga wuce ke hannunsa fata na wala sabiya annabi sai karbi yara wa kala yake amma a wuce gun ka to mata wani abu ne annabi ya kan bayana kadu na abu kace i kamaratu mun zo da dabilu kaga anan ya nuna kamar baki kada yin ruwa akwai rakiya ba kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ba da tamu sai annabi ya dauki wani saki da dabilun ba duka ba sai dauka fa mazaga hunna sai kauna ثم جماعة بوتاقه في تتروا تولى دليلا به هو يوم باجنا صلى الله عليه وسلم إلى الغزاة ثم فزار باو لأنه يبودي فزار أي فتح سيبودي باجين يارا فاو وأوجره يوم يبجر مر يبجبو ولن دليلا به كونه فجعل يحنق السبيع sai ya rike wa wannan yaron tahlik tahlik shine ka tattauna abu ka zuwa bai shine abin da ake jariri in an haife shi waje ala sabiyu ya talammatu ga ba kwani na kuka kuma ga albarkar baki Allah alaihi salatu wasalam kawai da yaro ya hau tantewa shine ya talammatu ya rika tantewa ayya mutu babu alawatin jami yana tsotsa lata yana latan wani takin zakin dabina ya rika lata walika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma yawun annabi alaihi salatu wasallam fa kana awwala man fada ma zalika sabiya ala riki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi farko abin da ya bude amma hanji na wannan yara shine wato abin da ya fara bude hanjin yaran nan shine yawun annabi alaihi salatu wasallam kai wannan hanji zai kyange faƙada zai ce unzuru ila hubbil ansari ajab ku duba ku ga mafi abin da mutanen madina suka fito shine da biyu ke unzuru ila hubbil ansari ajab ku duba ku mafi abin da mafi abin da wato dadin abin da mutanen da madina suka fito shine da biyu ala yake kullu ya rasulullah tammi arziki ya ba in Allah ta matura qala sai ce fa mataha wajahu sai ya shafi fuskar ta wata mamu abdullah yake sunansa abdullahi khairul asma'i ila lahi ko abdullahi wa abdurrahman ahabbul asma'i ila lahi afwan mabiya wato soyuwar suna a gurin Allah madaukakin sarki shine Abdullahi da Abdulrahman misali Abdul Halim Abdul Alim Abdul Gafur Abdul Hayy Abdul Ila duka wannan sunayen su Allah yana son saboda ne jingina wato sunan da aka yi da Allah madaukakin sarki me ya faru fama kana fil ansari shabun afdalu minhu ai ko ba duk cikin mutanen Madina ba samu wani saurayi da ya fi shi badala ba shi wannan Abdullahi kale yake wa kharaja minhu rajulun kathirun an samu rajulun shine jami'i ne na rajul an gane ko rajulun shine wanda yake tafiya a kafa kuma yake wanda yake tafiya a kafa shine rajul ba rajulun ba rajul wanda yake tafiya a kafa rajulun kuma da yi wa jimin kasara shine mazajin da suke da karu amma ba ba akan abun hawa ba to shi wannan ba Allah sai da ya haifi ɗaya kwamandodin yaƙi da yawa shi wannan abdullahi dukkan su wato mayaƙa ne amma a ƙasar ce wato ce da abdullahi jifari shi kuma abdullahi mahaifin lokacin da za a fita faris a yaƙi a na aka bar jihada a tare da hudu ya nufi ɗaya nufi abu dawud da ya nufi ya fitar da shi a hadisi ne lamba ta dubu biyu da hamsin da shida wasu ya kula wuce ya koro hadisin wa min ɗariƙi albayhaqi a hanyarsa kuma akwai bayaki wa ibn hibban wa ahmad shi ma ga mujalladin nan wa ziyadatu kulli halahu kama ta yaji duk karan da ka gani mun faɗi in aka yi kariya da yanta a cikin baka a littafin saboda haka kamar yadda za ka gani da yake duk karan na imamu abu wa rawahu bukhari bukhari ya rawaita mujalladi na uku shafi na 132 zuwa 33 muslim mujalladi na shafi na 175 zuwa da hudu kai zuwa da biyar muktasiran yana da takaitowa muktasiran yana da takaitawa ala tattaki wa fatihi dangane da labarin rasuwar yara wala wannan sai a mujalladi na biyu shafi na 87 isman min awali wani yanki daga farkon kissar shi ba wa ziyaratul ula lahu qali na farko na ne wa sadisatu wa saminatu wal khamisatu ashara wa sadisatu ashara lil bukhari wayannan kuma da aka fara ta shaji da ta takwas da sha ta sha biyar da ta sha shida gaba ɗaya wayannan am da ta shida da ta takwas sai da ta sha shida da ta sha biyar dukansu daga bukhari kuma wa ta ta ashara wa saniya wal ijrun لمسلم وين لو كبر الإمام مسلم وسائر أهل أحمد كما سبق ترى كما الإمام أحمد ما ليس وقد علمت عناية خاصة حقيقة أنا كلا كلا واجب مسمى بجمع روايات هذه القصة وألفاظها وجن شكر روايوي وأن اللفظان لكم الكسوسون لما فيها من روعة saboda abin da yake cikin da na razanarwa wajen lalatin da girmamawa yadda gida ya tattaro duka surufin domin ka dauke ta yanzu karkari ka je ka ga yadda ibnu hajar ya fitar da fa'idoji a karkashin ta wanda kai mazaunin gidan aure za ka koya mata za ta koya ba ta yadda za ta koya mata ba yadda za ta koya ta iya magana akwai hadisin ummu sulaimi dukka akwai a ciki saboda haka yake wali akwai da qari'u anha saboda mai karatu ya dauko da gare ta fikratan jami'ata ya dauko wato fikira tunani tattararren tunani sadiqatan na gaskiya ba na ƙarya ba ba wanda wani ya zauna ya rubuta ƙarya ba wa bizalika tatimmu al-ibratu wal fa'ida saboda haka ne duka wato ababan lura da fa'idoji suke fita da haka take awwal da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana insha Allah ta'ala shi ma mun tsaya sai bayan sallah insha Allah ta'ala karatu da ya rage mana yanzu na hausawa ba mai lafiya ba sai gobe shi ma muka yi mazabi sai Allah ya hana mana lokaci zuwa bayan Allah ya Allah ta'ala muna da kowa wani ne suna yi kyawawa wani ko mun da sauka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya sai ba mu yi kuma ta Allah ya nuna mana kariya kariya sai ba mu yi kuma mu ji gaja dukkan musulma da ta lafiya gida da abin da Allah ya ba su lafiya mu da wuce da lafiya Allah ya nuna ta lafiya muna da kowa wani ne suna yi kyawawa wani ko mun da sauka Allah ya nuna mana lafiya duk waɗanda ke mana tafiya da addu'a na tafiya wasu bukatun اللهم اجعلنا في وطننا واحسن حكمتنا ولا تضلنا واجعل ولايتنا في من خافك وتلاك وتوعظك يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين